أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin talata yau tara ga watan safar watan biyun musulunci yau hijira na da shekara 1444 shida ga watan tara miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul anfal sura mai namba ta takwas idan ka faro kirgin sururin alkwari daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 63 a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 64 daidai a wannan sura insha Allah kuma wannan shine darasinmu na 13 a ita wannan sura mai albarka suratul anfal kafin mu je kan ayar da za mu tashi akwai tambayoyi guda biyu da wasu bayan Allah suka rubutu a makon da ya gabata tambaya ta farko malam ni ne na ja sallah ma'ana na limanci bayan mun idar da sallar can na shiga cikin wa'ansu harkokina sai na tuna cewa wannan sallar da na jagoranta a lokacin ba da tsarki an bayan da yayi alwala bai yi tsarki ba har ya zo ya samu matsayi ma ya jawo wasu mutane sallaya musu limanci sai bayan ya kammala ya tafi gida ya kama harkokin setina to abin da ke kan wannan shi kaɗai zai rama sallarsa su waɗancan bayan allah sallarsu ta sha kuma ba a ce ya faɗa musu ba an fahimta shi kaɗai zai rama sallarsa amma su sallarsu ta yi kuma kare ya tsautso baki ya faɗa musu ya ja bakinsa ya shiru magana ta ƙari wannan ta faru irin wannan akan umar dan kaddaf radiyallahu anhu tambaya ta biyu a malan muni ne muna sallah sai limamin ya rafkanwa ya tashi a raka'a ta biyu bai yi zama zaman tahiyya bai meke ana da cewa subhanallahi subhanallahi bai dawo ba to malan ya sallan mu take sallar ku ta yi domin idan har liman ya yi samu rafkanuwa bai zauna a raka a biyun farko ba har ya meke tsaye ba zai dawo ba ko da amai subhanallah ba zai dawo ba sai ya wuce abinda ke karshe idan an kammala an yi sallama sai sujada kabli sujada biyu kafin a yi sallama wannan shine hukunci sai insha Allah wallahu alam inda za mu tashi yau insha Allah shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin na'am يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين sai da yau malam bashir ya samu kansa cikin tafiya to shine turo mana dalibinsa domin ya rike masa wannan gurin to muna masa adon Allah ta'ala ya kai shi lafiya da da shi lafiya shi wannan alarama sunansa malam zakariya ɗaya daga cikin almajiran shi malam bashir insha Allah Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi mai tarin albarka hasbukallah ma'ana Allah ya isar ma duk wani abu da za a yi na tubbu da kulle-kulle to Allah ta'ala ya dau gabaran kare ka kariyarka ta musamman ce daga Allah duk abin da za a yi domin a cutar da kai a bayyana ko a boye to Allah ta'ala ya dau nauyin baka kariya wannan kuma duk wanda yake bibiyar tarihin manzon Allah musamman zamansa na maka a farko-farkon wahayi to babu irin tuggun da ba a kullawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an yi mitin a kashe shi a kore shi a ɗaure shi an sha tage a tona rami a je a lullube ramin a kira shi ya zauna allah ya sanar da shi an sha kiransa ya zauna a saman an tanaji wani gingime man dutse iya zaune za a je a turo dutsen daga sama kansa allah ya sanar da shi duk waɗannan tarakuna allah da kansa yake ce shi ɗaunoyin kare manzan allah daga wannan shi ne ya ayyuhan na biyu hasbukallah Allah ta'ala ya baka kariya ai kafi kalla Allah ya isar ma duk wani abu da za a yi na cutarwa da na mugunta duk ba abin da zai same ka wa man ittaba'aka minal mu'minin wannan kariyar har mabiyanka daga cikin masu imani su ma sun samu wannan kariyar daga Allah albarkacin kaza ka dangare yake samun ruwan sha ko to saboda haka mu ma al'ummarsa masu imanin cikin mu mu ma albarkacin manzan Allah Allah ya ba mu kariya sai malamai suke cewa musamman waɗanda suka waɗanda suka tafarki irin nasa malamai masu da'awa Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin su ya ba su kariya masu da'awa akan sunna daga dukkan kulle-kulle ko makirce makirce to Allah ta'ala ne yake ɗaukar nauyin kare su ku da kanku za ku ga irin musamman malaman mu manya-manya na ƙasa da suka shahara murya su ta fita waje ai kun san cewa in dai ba dan da kariyan Allah ba da yanzu an sa rayuwarsu ma babu ita in dai mugunta ce da dana taruku da binne-binne da kulle-kulle ba abin da ba a yi musu wanda ya fito fili da wanda ba bai fito fili ba to amma sanadiyar Allah ya biya manzon Allah kariya da masu imani su ma sai suke samun albarkacin kariyar da Allah ya biya manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin da waɗanda suka bi hanya irin taka daga cikin masu imani wata rana malam abubakar mahmud gumi Allah ta'ala ya masa rahama an gayyace shi wani taro na addini wa'ansu daga cikin ɗalibansa a wannan lokaci irin su malawar abubakar irin su nusu gumbi da sauransu hiskici labarin ai an yi wa malam abubakar mahmud gumi wani shiri wanda in ya je wannan taron za a cutar da shi da suka sami rufar suka zo suka samu malam suka fara masa suka ce malamu muna ganin wannan taron karkaci domin mun ji labarin kaza da kaza da kaza amma kulle-kulle mu a shawarce karkaje malam ka zauna karkaje wannan taron sai ce me yake faruwa ne sai suke cewa ai sun ji labarin kaza da kaza da kaza da kaza duka ana ka da wani abu in ka je baka da lafiya sai ya ce musu kun ganni nan ba wanda na taɓa na fata da shari tun da nake saurakacin da ba na nufin kowa da shari ba sharin wanda zai zo sami ni gobe haka ma na baka mamu gome faɗa yana a cikin tarihinsa a rubuci kuma ya je taron kuma ya dawo lafiya duk abin da aka yi shiri na a cutar da shi allah ya ba shi kariya ya ce ni a zuciyata ba niyyar cutar da kowa saboda haka ba cutarwar wanda za ta wata sami Allah da kare ne sau daga wannan ma ya baru a irin waɗanda muke rayuwarsu ma mun haɗa ita gaba ɗaya to ga irin kariya da irin tsaro da Allah ta'ala ya ba su hasbuka Allah wa mani taba aka min almu'minin ai kafi ka Allah ta'ala ya isar ma wa mani taba aka min almu'minin ai wa kafi atba'ak min almu'minin kuma Allah ta'ala ya isar wa mabiyanka daga cikin masu imani wa haza wa'adun min Allah li ibadihi almu'minin wannan alƙawari ne daga Allah zuwa ga bayinsa masu imani almuttabi'ina li rasulihi masu bin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil kafaya wa nusra alal a'da Allah ya alƙawarin zai ba su kariya zai taimake su akan abokan gaba fa iza atau bi sababi idan sun zo da sabab alladhi huwa al-iman wal ittiba sababin neman kariya agun Allah agun mai imani shine imanin kansa da kuma bin manzon Allah al-iman wal ittiba sune sabab na an-nusra alal ada shine sababi ne na taimako daga Allah akan makiya ya zama to kai zuciyarka ba ta kullace da kowa ba wanda kake harin zaka cutar da shi duk irin abin da ya faru da kai da shi to zuciyarka kubutacciya ce gaba da nema mai jafa'i ko shari to wannan a lokacin da kake da wannan manufar to a daidai lokacin kuma Allah ya baka kariya an fahimci wannan amma dukkan mutumin da yake da kulle-kulle a ransa na shari ga 'yan uwansa to shi kuma ta wani janibin Allah ba zai ba shi kariya ba an fahimci wannan abu na biyu daga cikin sabab na samun nusra alal a'da shine al-iman al-imanu sadiq imani na gaske imanin da baya cakuɗe da shirka imanin da baya cakuɗe da bid'a imanin da baya cakuɗe da son zuciya in kana da imani mai ƙarfi to a daidai lokacin kuma ta wani bangaren Allah ta'ala iya baka kariya abu na uku in ji malamai alittiba'u sunna duk mutumin da ya tsaya zai bi sunna sau da kafa qaulan wa fi'lan maganganunsa da aikinsa gida da waje yace shi sunna zai bi to shi ma a daidai lokacin iya jawo kansa kariya daga Allah an fahimci wannan waɗannan abubuwa guda uku sune asbabun nusra alal a'da a sabab na kariya daga Allah akan makiya duk yawansu kuma duk makircinsu falabudda an yakfihim ma ahammahum min umuri ad-din wa dunya dukkan wanda suka yi riko da wannan sabab guda uku al-imanu al-ittiba'u sunnah a fahimta imani da bin sunna da kuma zuciyarka ta wofinta daga cutar da kowa to Allah ya yi alƙawarin zai taimake su a rayuwarsu ta duniya kuma Allah ya yi alƙawarin zai taimake su a rayuwarsu ta lahira wa inna ma tattakalaful kafaya bai tattakalaful shuruɗiha amma duk wanda bai cika waɗannan abubuwa guda uku ba to waɗanda ya cika su to sai ya fi samun kariya abun Allah idan ka yi ɗaya kariyarka ba za ta kai wanda ya haɗa biyu ba idan ka haɗa uku kariyarka za ta fi wanda ya haɗa guda biyu an fahimta amma cikakken kariya daga Allah daga dukkan wani tuggu da ƙulle-ƙulle to shi ne ka tsaya kan wani abubuwa guda uku na farko zuciyarka ta kubuta daga cutar da kowa na biyu imanin ka yi karfafa duk abin da ya zo daga Allah a karbe shi na uku ya zamto a rayuwar kana bin sunna duk wanda ya tsaye akan wannan Allah ta laye alƙawarin kare shi a nan malam a tafsirin sai yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah hasbu man ittaba'aka minal mu'minin ai Allah ta'ala ya dau nauyin kariya ga waɗanda suka bi ka bisa tafarkinka da suna cikin masu imani imam al-hassan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa ai kafika nasiran Allah ta'ala ya isa ya zama mataimakin ka ne kafika nasira Allah ta'ala ya isa ya zama mataimakin ka ya rasulullah wa kafika al-muhajirun wal ansar jundan kuma Allah ta'ala ya taimake ka ya hada ma kan muhajiri da ansarawa su zama turun duna gare ka waqtara abu ja'far an-nuhas wa gairihi wakila alma'ana kafika Allah wa kafika man ittaba'ak ma'ana shine Allah ta'ala ya isar ma ya baka tsaro da kariya hakanan mabiyanka daga cikin masu imani su ma Allah ta'ala ya ba su tsaro da kariya sanadiyar tsayewa akan sunna da imani mai karfi wa huwa nasirukum wa mu'ayyidukum ala a'daikum Allah ta'ala shine mai taimako ku shine mai dafa muku akan dukkan makiyanku a fahimta amma wani guru da laya da wata kaja da wata mai ake cewa baru da diga da wacece duk shirme ne duk a hankalce ma wannan babu wani tsaro da kare da za su baka a kullum idan wannan munasabar ta zo ina tuna mana maganar babban malami marigayi malam rabi'u da Allah ta Allah ya ji kansa da rahama Allah ya masa rahama yake cewa idan ka je an baka fatar wani mushe ka nannaɗe wani abu ka rataye a jikinka ko ka ɗaura a kunkuminka ko an ba ka ƙaho na wani mushi an cika shi da wani abu ka rataye a gidanka ko a shagonka domin kariya suke ce abin tambaya a hankalce mai kahon yana ina an gane ko mai kahon yana ina wanda aka ba kahonsa ɗin aka ce shi ne zai kare ka yana ina ai ka san in dai zai so ya kare wani ko kan zai fara karewa kahonsa bai zo hannunka ba sai da aka yanke shi aka cinye namansa sannan kahonsa ya zo gunka ita fatar mucin sai da mai fatar ya zama marigayi sannan aka ɗau fatan aka baka in a hankalci zai jawo kariya gare ka to kare kansa mana an fahimta wannan hujja ce akaliya hankalin ma zai baka wannan amma tsaro da kariya shine wanda za a nemi agun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani tsaro da Allah ya saukarwa bayinsa game da cutarwa da mugun nufi da kulle kamar tsaron da Allah ya zuba cikin falki da nasi ma'aikin Allah ya ce duk wanda zai kwanta bacci ya haɗe hannunsa yayi annafsu annafsu ya sha babban da annafku annafku shine busa mai bada sauti kaman busa kahohi ne annafk annafsu bisa almusallasa shine busar da babu sauti ka hada hannunka manzala ya ce kai annafsu yawu yawun bakinka yana taba hannayenka a lokacin da kake karanta falaki kulhuwa falaki nasi ka daya kulhuwa falaki nasi biyu kulhuwa falaki nasi uku hannunka iya haka bakinka iya cikin hannu yawu yawun karan fitar iskar bakinka yana taba hannunka manzala ce ka shafe duk inda hannunka zai iya kaiwa a jikinka ya ce a wannan daren da Allah ya baka tsaro da kariya ba abin da zai same ka ga sauki ga raya suna ga samun lada an fahimta ko ma'aikin Allah ce duk wanda zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi ita ma wannan karatun Allah zai jawo mai tsaro da wa'ansu makotansa da yawa haka ne ce duk wanda ya karanta aya biyun karshen bakara su ma kafa taho haka manzo Allah ya ce kafa taho sun isar masa tsaro da kariya amanna rasulu zuwa karshen sura duk wannan manzo Allah ya tabbatar da wannan kasu a wannan addu'ar da ya koyar cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq duk inda ka je ka zauna in dai ka karanta wannan tasbihin to har ka tashi a gun Allah ba zai kaddara wani abin cice ka ba in dai za ka zauna ko za ka shiga wani gu a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq to har ayi a gama za ka fito lafiya haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ga irin su bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi la yasma huwa samiul alim in ka karanta ta uku bayan asuba wannan yinin kaf Allah zai tsare ka daga shari idan ka karanta ta uku bayan magariba wannan daren kaf Allah zai tsare ka daga shari ga hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai bayan asuba sau bakwai bayan magariba duk wannan suna ta tafata da wannan in tsaro da kariya kake bukata karanta waɗannan Allah zai tsare ka zai kare ka abu na biyu kuma ka hada da waɗannan sinadarai imanin ka yayi karfi bin sunna ka yi karfafa sannan zuciyar ka zama kilin ba wata kudiri a cikin ta game da kowa na shari ko na mummunan abu to idan kai wannan ka cimma tsaro da kariya da zaka nema agun Allah ta'ala yayi ma an fahimci wannan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ayata gaba da يا أيها النبي حول المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya ce ya yi wani nabi ya kai wannan annabi mai tarin albarka haridil mu'minin alrikital ka zaburar da mumine wajen yaƙi ka sa musu karsashi muradunsu ya tashi an gane ko shine haridil mu'minin alrikital ka zaburar da su wajen kwaɗaitar da su irin gara basa da shahidi yake samu an fahimta manzan Allah idan ya zo ya tsaya za a tafi yaƙi sai yake cewa duk wanda ya shahada makomarsa aljanna duk kuma wanda ya je yakin ya dawo ya dawo da ladan shahidi ko da ba a kai shi ba ga azzafur bil ganima ga al'izzatul islam ga dawowa gida da ganima ga buwayar musulunci manzon Allah iya razanar da sahabbai idan za a fita yaki iya kwadaitar da su har wani daga cikin sahabbai yake cewa ya rasulullah yanzu idan gurgu ya je yaki yamma da zai shiga aljanna yace zai shiga aljanna ya ce ni gurgu ne amma yaƙi zan fita domin ina kwaɗayin shahada ya rasulallah haka ya fita a gurguncen ya je kuma ya shahada Allah ya ba shi aljanna dukkan sahabbai idan manzon Allah ya zo iya faɗar farallar shahada to sai ga suna zafura suna yunƙura sai sun je wannan yaƙi ne shine ma'ana haridul mu'minina al qital an fahimta to haka ake yi ya zama to imaninka an karanta ma aya iya tashi imaninka iya haɓaka ana ganin alamun imani a rayuwanka a duk lokacin da aka ce ma ƙalar lahu ƙalar rasu idan ɓangaren taimakon addini a ga zahiri idan ɓangaren kyakkyawar mu'amala ce a ga zahiri idan ɓangare ne na kame hannu daga cutar da al'umma a ga zahiri to wannan fa yayin washi ne alamar imani fa amma duk wanda za a karanta wa ayan alkur'ani duk wanda za a karanta wa hadisan manzon Allah ya ki saukowa daga matsayinsa to wannan babu shakka imaninsa ya rabu imaninsa ya zama naqis imaninsa ya zama zero babu shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu an siffanta da shi wa qafan anil aya duk lokacin da aka ce mai Allah ya ce annabi ya ce saukowa yake kuma Allah ta'ala yana cewa إنما كان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا duk masu imani idan an ce Allah ya ce annabi ya ce sami'ina wa ata'na suke cewa ba su da wata magana ta uku sami'ina wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya wannan shine alam na masu imani an fahimci wannan saboda ka duk mai imani abin da ake bukata kenan a ga yunkurin mu da azamar mu a lokacin da ake karanta mana aya a lokacin da ake karanta mana hadisi wannan shine abin da sahabbai suka yi fice suka sha bamban da duk wanda ba su ba anan mun sha karantawa idan an sakowa da manzon Allah aya ta neman taimako game da addini idan manzon Allah ya karanta wa sahabbai an ce akwai wanda zai koma gida duk abin da Allah ya hore masa ya ibo ya kawo gaba manzon Allah akwai wanda zai raba kaf abin da Allah ya bashi a biyu ɗauko rabi ya kawo gaban manzan Allah ga abu talha ansari lokacin da Allah ya sauka da lantana lulubir hatta tun fi umi matu hibu ba za ku taɓa zamantowa kan gwadabin ƙwarai ba hanya miƙiƙiya zo aljanna har sai kun ciyar da abin da kuke so kun bayar kun kyautar kun sadakar da abin da kuke ƙauna manzan Allah ya karanta wa sahabbai wannan aya abu tsala al'ansari ya zo ya nemi ƙarin bayani manzan Allah ya aya take shi haka take a yi ba wani abu haka haka ne sai kun bayar ko kun kyautar ko ce kun ciyar da abin da kuke ƙauna sannan kuka zamto akan gwadabe na ƙwarai sai ce ya rasula ka fatanin abin da Allah ya hore min a duniya ba ni da dukiyar da nake ƙauna kamar gona ta bairaha ko biraha an karanta bil kasratil ba bi fatatil ba bairaha'u ko biraha'u ita wannan gona an ce manzon Allah yana zuwa cikin ta ma yahuda addabda bayan gari madina take a wancan lokaci yace manzon Allah kai zama shaida wannan gona na dauke ta na bayar ayi wa addinin Allah yake akwai wa'ansu daga cikin iyalansa a ciki akwai ma'aikatansa a ciki akwai kadarorinsa a ciki akwai waye nasa a ciki amma yaje ce ku fita na bewa Allah wani ma ba ta bace kowa ya fice barwa Allah ga yasa manzan Allah ke cewa bakin bakin ma'ana madalla madalla wannan dukiya ta yi albarka amma sai Allah ta'ala yawa manzan Allah wahayi domin a cikin karatu ake karatu ya ɗau gona ya bayar fi sabilillah duk abin da ya dace a yi da ita a yi da ita fi sabilillah to sai Allah ya ce manzan Allah ka ce na karɓi wannan kuma na karɓa kuma na yaba amma ya tattaro 'yan uwansa duk ya daddatsa ya ba su wannan gonar kannansa yayyansa ‘ya'yan bafannunsa ‘ya'yan ummominsa duk dai danginsa a ƙarin nasa ya daddatsa ya ba su haka Allah ya ce kaga Allah ya yi umarni ya bi kuma alkhairin ya sake dawa an ƙulla zumunci to wannan shine irin aikin Allah kuma shine irin manufar Allah cikin bayinsa duk abin da za a yi wannan haɗin kan da ‘yan uwantakan nan kar a basu ko alkhairin za ka yi ko me za ka yi ya zama to waɗannan jijiyoyin kar ka yi wasa su sunke domin suna da tasiri har alahira har a gaban Allah suna da tasiri an fahimci wannan so daga irin wannan shine haridul mu'min alal qital duk inda manzon Allah ya zo ya zaburar da masu imani to babu shakka za a ga karkashin su ya tashi karfin su ya karu ga Jabir bin Abdullah Jabir an kashe babansa Abdullahi a yakin Uhud to sai manzon Allah ya ga Jabir ya koma gefe iya kuka jabir mai faru sai ya rasu lakasan baba na yi shahada kwanansa ya kare a wannan yaƙi shi ne ke kuka sai ke cewa jabir na ma'albishir in ji mazan Allah kenan sai ke ce ya rasu lakamin albishir sai ce duk shuhada wa uhudu gaba ɗayensu akwai hafi zai sama da mutum saba'in ba wanda Allah ya yi magana baki da baki da shi sai babanka haka manzan Allah ya faɗa jabir bin abdullahi ya ce Allah rabbul izza ya yi magana da babanka baki da baki ya ce daga cikin irin magana da Allah ya da babanka shi ne Allah yake cewa babanka cewa yanzu me yake bukata abun Allah Allah ya masa sai ce Allah dukkan abun da yake wa dan adam kamun ka raya ni na bi manzon Allah na yi imani da shi har kwana na ya kare kuma na yi shahada Allah duk wani karamci kamun amma Allah in ma da wani abu da zan so ka ban dama shine ka ara min numfashi na kuma duniya na je na faɗa ‘yan uwana sahabbai irin gara basar da ake samu a mutuwar shahada ce in ma da wani abu wanda nake bukata Allah na je na nuna musu ni na ga zahiri ba duk abin da su suji suke amali na ga zahiri ma Allah ka ban dama na koma na faɗa musu irin abin da shahidi yake samu sai Allah ce ai na yi alƙawarin duk wanda ya mutu ba zai koma duniya ba an fahimci wannan ga hanzala a yaƙi ya mutu amma mala'iku ne suka sako suke masa wankan gawa mala'iku ana ce masa husainul mala'ika manzala ce da idansa ya ga mala'iku suna sakowa suna masa wanka domin daraja da alfarma irin tasa har da mu'min na allikita ga ja'far bin abi dalib dan uwan sayyidina ali radiyallahu anhu a gazo tu mu'ta shine komanda shi Allah manzala ya nada shi zama komanda yake ranar juma'a aka fita wannan yaki ana idan da sallar juma'a manzala ce a fita to sai sai Ja'far bai fita ba an kira sallallahu alaihi wasallam zai sallar sai manzon Allah ya ga Ja'far sai ya kuma da ya baka tafi kai ka zauna sai ce manzon Allah tunani nake yi wannan sallar ta al'asr ta karshe tsakanina da kai shi yasa nake so ne bi ka al'asr na tafi wata kila bazan dawo ba domin hanci na kanshin aljanna yake ji rasulullahi a wannan yakin yayin shahada bai dawo gida ba a wannan yakin mutu manzon Allah kwadaitar da su yake kwadaitar da su yake ku duba daraja irin ta shahidi an ce duk shahidin da ya mutu a ma'arika kayansa ba za a kube masa ba jinin jikinsa ba za a wanke ba sallah sallar gawa ba za a masa ba la hauro la quwwata illa billah sallar gawa da manzon Allah ce duk wanda aka mai sallar janaza a cikin masallatansu aka samu mutum arba'in ba sa shirka suka ce Allah mun nemi alfarma ka gafarta masa Allah zai gafarta masa to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a fagen fama kar kuma yi sallah ai shi ya zama to shahadarsa ta gaske ce ba ta neman alfarma ba ce a taki Allah ya masa gafara har ma yake cewa udufunuhum bidima'ihi jinin jikinsu kar ku wanke ku binne shi da su yace in an tashi a ranar alkiyama allaunu launu dam amma arrihu rihul misk manzar ke ce za a ga kalar jinin a jikin shahidi amma kanshin almisi yake kanshin turaren aljanna yake to wannan shine haridul mu'minin alal qital kun ji mazajen gaske kenan amma kai zan ce ka kawo fi sabilillahi kana da naira dubu ko aljihun ka amma da kyar zaka dauko naira 50 hima da kyar can ka leka kaga ita ce a sama sama ka zaro to inda waɗancan ba suka tafi ba nan kake zo ka je ba gidan ɗaya ne manufar ɗaya ce yadda suke neman aljanna mu ma ka muke neman aljanna yadda muke kwaɗayin Allah ya kai mu aljanna su ma kwaɗayin su kenan ba su da wata manufa idan ba aljanna ba amma ku duba yadda imanin su yake da tasiri a rayuwarsu tasiri imani a rayuwarsu shi yasa suka gama da wannan duniyar manzon Allah da ya zo ya haɗa abota tsakanin almuhajir da al'ansar ya kama mutumin maka ya bako ya haɗa shi da mutumin madina ɗan gari to mutumin madina bashi da zama ba sai ya je ya ce nan gidana ne mallaka ta ne ya yanka gidan abi ya ce zaɓi rabi inda kake so domin maza Allah ce kai ɗan uwana ne zaɓi inda kake so mutumin maka ya zaɓa in gona gare shi ya je gona ce ta wannan gona ta ce mallaka ta ce ya tsaga ta biya ce zaɓi ɓangaren da kake so ya zaɓa wani an ce shago gare shi a kasuwa ko rumfa ya je tsaga ta biyu ya ce zaɓi ɓangaren da kake so ya zaɓa an ce akwai wanda ya je fito da matansa ma na aure ya ce wannan mata na ne na aure ka zaɓi wanda kake so na sake ta yi idda sai ka aure ta na baka gida na kuma ka zauna don allah an kaji wani labarai ka ɗauka ba mutane ba ne allah kuwa imanu sai ka ɗauka ba irin na mutane ba ne ba mutum ya saki ka zaɓi matan da kake so a cikin matansa kuma bayan ka ce eh wannan nake so ya sake ta kuma ta yi idda kuma ya aura ma kuma ka zauna a gidansa ya baka kona ya baka shago duniya ce ba su damu da ita bai su in dai Allah ya ce in dai manzon Allah ya ce magana ta kare ba su da shakka ba su da kokonto to babban matsalar mu a wannan rayuwar shakka da kokonto muna da shakka muna da kokonto zuciyar mu tana da irtihab ba ta tsayuwa a guda tana da kaiwa da kawowa kuma wannan iya cikin da'aful iman iya cikin irin abin da Allah zai ɗauke taimakonsa al'umma in dai za ka yi shakka game da ƙur'ani za ka yi shakka game da sunna za ka yi shakka game da bin manzan Allah to babu shakka ba inda za ka je kai ma burin naka a duniya wallahi ba zai ci gaba kusanci kama ba zai yi ba amma sahabban nan Allah fa da kansa ya ce radiyallahu anhu wa radu'an tun suna duniya Allah ya saukar da wannan ayar su din Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah sahabbai irin karfin imaninsu akwai Abdullahi bin Himar Abdullahi bin Himar sahabi ne amma iya da yawan sabo shi ya jarabi kansa da yawan shan giya ya sha giya ya zo majalisar manzan Allah manzan Allah ya mai bulala wani lokacin ya sake shan giya manzan Allah ya zo sa a shi da bakin idan da warin giya a masa bulala to sai wani ya tsotso baki kai dai wannan Allah a ji a manzan Allah ya tare shi karka taimaki shi dan a kansa karka tsaye masa albarka shin baka san Abdullahi bin Himar ba yana san Allah da manzansa kuma Allah da manzo suna son sa duk laifinsa Allah da manzo suna son sa haka manzan Allah ya faɗa mutum ne mai barkwanci wata rana ya je kasuwar madina ya ga irin kayan marmarin nan lemu ayaba dubino da waye sai ya ciniki na kwando guda sai ya ce manzan Allah ga kayan marmari na su yoma sai sha abdullahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka ya ce amma kudin za ka biya baka biya su kudin su an bayan da shi koyi mai irin barkwancin da ne wa manzan Allah ya zo zama manzan Allah ya bashi dariya an fahimta amma duk da wannan sako nasa maza da ce Allah da manzo suna son sa kuma shi ma iya son Allah da manzo sa domin albarkacin ya samu ya zama sahabi ya zauna da manzon Allah sai ya imani da shi an fahimta saboda ka duk masu zagin sahabbai shiga uku ta kare musu a duniya masu bakanta sahabbai to su shiga uku ta kare musu a duniya Allah ya ce akwai ɗaitar da sahabbai game da fita yaki haridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da su game da fita yaki in yakum minkum 20 sabirun a cikinku idan an samu mutum ishirin masu haƙuri a sabru shi ne sinadarin cin nasara ko a yaƙi ne malamai suke cewa dukkan wani wanda ya yi fice a rayuwa ko a harkar duniya ko a harkar lahira daga cikin abin da ya cicciɓa shi ya kai shi wanda mazan shi ne haƙuri ana samun wannan jarumi ko ana samun jarumi kamar irinsu khalid bin wali irinsu hamza bin abdul muttalib da sauransu irinsu sa'ad bin abi waqqas jarumai ne dan an ce khalid da zai mutu duk wata gaba a jikinsa babu inda babu sarau ko suka na mashi ko takuri babu a jikinsa duk jikinsa gaba daya to amma me ya kai shi matsayin wannan jarumtar hakuri ne in an harbe shi yana jin zafin ba ba ba ya ji bane in takunu talamuna fa innahum ya'lamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun hakuri ne da juriya ya kai shi wannan matsayi sayyidina abubakar radiyallahu anhu yafi kowa kyauta da dukiya da ba da dukiya a dinin Allah yake ba ba ya san dukiyar ba yana so ba dan adam ko mahaukaci ne iya san dukiya inda ya haukan ba ta kai karshe ba kenan to amma sayyidina abubakar yayi fici a wannan bangaren hakurkurtar da ransa ya haƙurƙotar da ransa akan dukiyar iya so ba baya so bane duk wani matsayi da ka hauka a duniya ko alayar haƙuri ne za ka ga wani an ce ma yau profesa ne a rayuwa ilimin boko in ka tsugunna kai sai ka ga me kai shi wannan matsayi sun yi aji ɗaya na firamare da wansu sun yi aji ɗaya na jiniyo da wansu sun yi aji ɗaya na siniyo da wansu ya samu shiga jami'a sun yi aji ɗaya da wa'ansu waɗanda suka tafi sakandare ba kab wanda suka gama firamare da su ne suka tafi sakandare an samu wasu a baya sun kasa da suka gama a sakandare school ba duk wani suka tafi jami'a wa'an sun zauna an bar su a baya ba su tafi ba da aka ce jami'ar wasu ba su kammala ba suka gudu amma ya tsaya ya kammala har ya tafi marhala ta gaba ta masa zai yi har ya tafi dokta ya yi har ya goge ya yi rubuce-rubuce aka yi awadin ɗin su zama profesa wallahi haƙuri ne jawo masa wannan in ba dan ba shi da haƙuri ba ba zai samu wannan matsayin ba sau da ka duk rayuwar nan sinadarin cin nasara shi ne haƙuri annabi yusuf alaihi salam da ya kammala wa ‘yan uwansa wa'azi yake ce ƙalutan lahi da ƙada asar kallahu alaina wa in kunna da kaɗa'in ƙalala ta tsiri ba alaikum yau ya gafir allahu lakum wa huwa arhamur rahimin da karshe dai da yake ce musu a innahu man yattaqi wasbir fa inna allaha la yuqiu ajral muslimin in dai kai hakuri kai takawa to Allah ya ce ba shi tozartar da aiki masu kyautatawa yan uwa yan kasuwa ayi hakuri in kana yaro wani tun daga dago ya fara dako yake yi amma yanzu ya kai matsayin dila a wasu abubuwa wani ya fara da yaro amma yanzu shi ne ubangida wani ya fara da jarinsa a faranti yake yawo da shi amma yanzu ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza haƙuri ne ya jawo amma a galabiya matasan mu ne yanzu da yara matasa ba su da haƙuri a yau kake so ka fara kuma a yau kake so ka zama ƙololuwa ya shiga yau amma soki ya bashi md manajan darakta a gobe wannan mu ne da irin wannan amma ku duba waɗanda ba mu ba inyamurai da sauransu sai mutum ya shekara goma iya yaro shekara goma zai amma mu mutanenmu ɓangaren can da can to sai dai a hankali san jin daɗi san holewa san fantamawa amma babu biyayya babu ƙwaƙwale hatta ɓangaren addini ilimantarwa na addini wannan rashin tarbiyya shi kuciyarsa ɗalibi ne zai zo amma shi ne zai sama lokacin karatu ba lokacin masu ya zaɓa a cikin lokacinsa amma kai ba ruwanka kai sahabi ne baka da baka da matsalar rayuwa an gane ko amma shi sai ya zaɓi lokacin da ya dace da zai sa kuma za ku fara karatu rimi rimi sai ya ɗauke kafar sati guda ko aski zuwa zai ma ba ya ɗauke kafa baya zuwa amma ko sanar da kai ba zai ba hatta ɓangaren koyarwar addini wanda rashin tarbiyyar ta shigo in ba mu gyara wannan ba wallahi ba za mu ci nasara ba duk wanda suka yi fice kuke jin labarin su nan da ba irin wannan rayuwa suka yi ba sun yi haƙuri sun yi juriya sannan kuma Allah ya kai su matsayin da ya kai su to Allah ya ce in kun kasance mutum 20 masu haƙuri ya gani bumi a tayi za ku rinjaye mutum 200 wa in ya kuma minkum mi'a idan an samu mutum 100 daga cikin ku masu haƙuri ya galibu alfan min allazina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun za su rinjaye kafiran mutane domin su ba su da fahimta al-fiqhu ne al-fahm li'annahum la yafqahuna al-haqqa la yafhamuna al-haqqa min al-batil ba sa iya gane gaskiya daga cikin barna ba sa iya gane daidai bisa rashin daidai shi kafiri da kaya ke tafiya afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yami sawiyan ala sirati mustaqim mukibban mai tafiya da kashi ne kafiri sawiyan mai tafiya a daidaici kuma shine mai imani kamar da mun tafsiri suka ce saboda ka kafiri bai da fahimta qaumun ne la yafqahun ba su da fahimta ba su da ganewa an fahimta domin Allah ta'ala ce zai taimake ku 20 su tunkari 200 wani malamin tafsir ke cewa wannan khabar ne bi ma'anar amr la sigar ta zo khabar kamar labari Allah ke babu amma umarni ke wa sahabbai in an samu mutum 20 cikin ku ba ku sahabbai to ku tashi ku ku nufaci mutum 200 daga cikin kafirai Allah zai ba ku nasara a kansu ku muminai idan an samu mutum ɗari cikin ku masu imani da haƙuri ko tunkari mutum dubu Allah zai ba ku nasara a kansu an fahimta domin su kafirai mutane ne waɗanda ba su da fahimta in ji Allah ƙaumon layif kahun ƙaumun ne layif kahun abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa hina farada ko kuma lamma nazala hadhihi al-aya shaqqa zalika alal musulmi sai hakan kamun yayi nauyi akan sahabbai hina farda alaihim an Allah ya firra wahid min ashira ba a yadda mutum ɗaya guje mutum goma ba sahabi ɗaya a ce kafirai goma sun kewaye shi ba zai gudu ba idan ya gudu ya yi laifi amma suna haura goma ya halatta gudu amma in goma zuwa ƙasa ne ba zai gudu ba an fahimci wannan shi ne laye firra wahidu min min ashira faja a takafif to da abin yayi nauyi kan sahabbai sai Allah ya kawo masa sauki shine ayar da zamu karanta a gaba an fahimta kuma kadan din in an samu hakurin da juriya Allah yace za su rinjaye masu yawa ne qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalila galabat fi'atin kathira sai yace me bi iznillah ya gaban aya take wallahu ma asabiri Allah ya tarda masu hakuri an fahimta Allah ce fa hazamuhum bi iznillah inma amru idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun qul man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum rahman naf'a bal kana allah bima ta'maluna khabira wa ati'u allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tazabarihukum sai Allah ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah inna Allah ma'as sabirin duk Allah hakuri yake kawo hakuri yake kawo domin ne sinadarin cin nasara shine alam na cin nasara ga masu imani to lalle ilalla in kun kasance kuna da mutum goma ko 20 ku tinkari mutum 200 in kun kasance kuna da mutum 100 ku tinkari mutum 1000 domin su mutane marasa fahimta kuma Allah ta'ala zai taimake ku akan su na'am aya ta gaba da
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah ya ce al'an al'ana a yanzu kenan a yanzu na inji Allah khaffafa Allahu anhu Allah ya muku sassauci Allah ya muku sauki dama wani iya cikin maqasidul islam maqasidul shari'a sauki daga Allah karka zamto haddasana na jawa al'umma bala'i karka zamto haddasana na jawa al'umma kuncin rayuwa wannan kafishe daga irin tsarin Allah da ya halicci duniya a kansa duk yanda za ka yi ya zamto akwai masu samun rahama da sauƙi a cikin rage to wannan ka cika irin manufar Allah na halittar duniya gaba daya duk kunci Allah kurasa yake baya son kunci a rayuwa an fahimta Allah ta'ala da yazo maganar azumi sai yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah iya ni son ku da sauki baya son ku da tsanani an fahimta anan ma maganar yaki sai Allah ce al'ana kaffafa Allahu alaikum يريد الله أن يكفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أم فهمت سوكي سوكي من زعل الله تبشر ولا تنفر يسر ولا تنفر ya zamto ku albishir ne kullum bakinku alkhairi kar shari'a yau a bakinku ya zamto sauki ne cikin rayuwarku kar kunci ya mamaye rayuwarku haka manzon Allah ya ce a mu'amalar mu ta yau da addininmu ya zamto sauki ku duba sauki irin na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana iya zaune cikin masallacinsa na Madina sai wani balaraban kawai ya zo ko ya fitsari a cikin masallaci fitsari ba katon mutum ya zo ya zage ya fitsari a masallacin manzon Allah sahabbai suka mai tsawa sai manzon Allah ya hana su yake cewa la tazrimu kar ku mai tsawo hujja da shi wannan balarabe ya gama fitsarinsa kaf sai manzan Allah ya ce ya zo ya kirawo shi ya ce nan kasan ko ina ne kuwa ya ce masallaci ne manzan Allah ya ce masallaci kuma ina ne ya ce abinda ake ibada ya ce masallaci ba ɗakin Allah ne gu ne da ya fi kowane gu daraja a gun mai imani mai imani inda imaninka na gaske ne baka da gun da ya fi masallaci a rayuwarka shine afdalul buqa ala al-ard shine gunda yafi ko ina albarka a bayan kasa haka manzon Allah yace yace nan dakin Allah ne yanzu a dakin baccin ka zaka je ka yi fitsari yace manzon Allah ba zan yi ba yace kuma zaka zo dakin Allah ka yi fitsari manzon Allah ya daure shi da jijiyar jikinsa ya masa wa'azi ya ratsa shi yace daga yau kana kare yace ku je ku ebo ruwa sahabbai ku zuba ago a take manzon Allah abin ne cikina aka ebo ruwa aka zuba jin daɗin da wannan balarabar ƙauye sai ce Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tashi yin rahama da jin kai da ni da Muhammadu kaɗai za ka yi wa duk wanda ba Muhammadu ba Allah karka mai gafara sai bai yake maza nake ai kawo kunta ta nemar Allah ya tafi karfin mu ai rahamar Allah da fadan tafi karfin mu ai ka kunta ta abin da yake a buɗe wannan saukin musulunci ne sauki duk ɗan adam da ka yi mu'amala da cikin sauƙi zai fahimce ka amma duk wanda ka kausasa zuciya wajen mu'amala da shi ba zai fahimce ka ba an fahimta saboda ka sauƙin nan iya bi har mu'amala sauƙin nan iya bi har addini ko wa'azi za ka yi to ka yi da wa'azi bil hikima wal mau'izil hasana kar yawan kafirta mutane yayi yawa jahiltar da mutane yayi yawa kar wannan kalmar ta yawa bakin ka a kullum ka ba da uzuri waɗanda ba su sani ba waɗanda ba su sani ba haka manzan Allah iya yawan ambatan wannan kalma ya, ya, ya labarin waɗanda ba su sani ba ya kai can waɗanda suka aikata abu kaza arhin sani a cikin irin salon wa'azin manzan Allah ba cin mutunci ba wulaƙantarwa ba kyara a fahimta duk wannan salo ne na wa'azi wanda da'awa tana cin nasara irin wannan ita kanta mu'amala tana cin nasara irin wannan amma duk mu'amala da ta yi kunci ta yi tsauri to babu shakka ba za a ci nasara ba ɗan adam mutum ne wanda allah ta'ala ya halice ya ba shi yanci kuma ya ba shi girma ya girmama shi wani kada karamna bani adam allah ce na karama ɗan adam duk nau'in ɗan adam allah ya karama shi kuma daga cikin laifi zunubi mafi haɗari a lahira manzan Allah ya ce mutumin da ya je lahira da zunubin wani na ci masa mutunci ku duba irin wa'azin da manzan Allah ya hajjin bankwana ya ce ala inna dima'akum wa a'radukum wa amwalukum haramun alaikum sai da mutunci ya shigo ciki jinananku dukiyoyinku mutuncinku haramun ne karkaci mutuncin kowa dan kai mai mulki ne ko dan kai mai dukiya ne ko dan kai kafici kaza kafici kaza a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kun ga haɗari riba wanda an ce ƙaramar ƙofar riba shi ne kamar mutum ya yi zanar yaji masa amma daga cikin abin da ya fi riba haɗari yi ne cin mutunci ɗan adam wulaƙantar da ɗan adam manzala ce wannan ya fi riba haɗari domin su waɗanda suke cin mutuncin mutane a duniya don matsayin da allah ya ba su ko wata dama to manzala ce yakimi shuna wujuhahum bi azfarin minan nar irin azabar da Allah zai musu faratina za a musu na wutar jahannama zako zakon farata amma da wutar da karfe wutar jahannama aka musu wannan farcen azabar su shine za su dinga sa wannan faratina suna kwashe na mafaskar su irin wannan azabar ga wuta ga wannan azabar manzon Allah ne ya tambayi Jibril ya ce yayi waɗannan ba zai ce waɗannan sune masu cin mutuncin mutane a duniya masu aibata mutane har suka je lahira ba su tuma irin azabar da Allah zai musu kenan an fahimci wannan ba a aibata ɗan adam addinin musulunci addinin sauƙi ne al'ana kafafa Allahu anhu Allah ya ce a yanzu nan Allah ta'ala ya muku afuwa ya sassauta muku idan ku 20 ne kar ku shi mutum 200 idan ku 100 ne kar ku shi mutum 1000 wa alima anna fikum da'afa domin na san a cikin ku akwai masu rauni an karanta da du'ufa an karanta da da'afa bi fatahi dad wa quri'a bi dammiha an gane ko na san kuna da rauni inji Allah an liqitala ashara amsaliku ku je mutum ɗaya tinkari mutum goma na san kuna da rauni an fahimci wannan a sabbata fil hadith akhrajahu al-bukhari wa abu dawud fi sunanihi min hadith ibn abbas radiyallahu an hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa lamma nazalat in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn lokacin da Allah ya saukar da wannan aya shaqqa zalika alal muslimin sai hakan yayi nauyi akan sahabbai a wancan lokacin hina farda alaihim Allah ya fira wahid min ashara da Allah ya farda da muskar mutum ɗaya gujewa mutum goma faja'a takfif sai Allah ya sauda sauki al'ana kaffafa Allah anku a yanzu nan Allah ya muku sauki Allah ya sassauta muku Allah ya muku afuwa an fahimta shine al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan an samu mutum 100 cikin ku masu hakuri ya galibu mi'atai za su rinjaye mutum 200 daga 20 an mai da su 100 an fahimta daga 20 za su tinkari mutum 200 sai aka ce a'a yanzu an sassauta muku sai kun kai mutum 100 sannan za ku tinkari mutum guda 200 shi ne kafafa Allah anhum min al'adad Allah ya sauƙaƙa musu adadinsu ya ƙaru sannan su fuskanci abokan gaba an fahimta shi ne in yakun minkum mi'atun sabira in yakun minkum mi'atun sabira ya galibu mi'atai wa in yakun minkum alfun ya galibu alfaini bi iznillah idan an samu mutum dubu a cikinku za su rinjaye mutum dubu biyu amma da izinin Allah sai Allah ce wallahu ma asabiri haƙuri da ya sake dawa Allah iya tare da masu haƙuri Allah iya tare da masu haƙuri manzon Allah kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Nawawi iya siriya da salihi ba wata kyauta da Allah ya yi wa bawa kyautar mafi faɗi mafi yayalwa kamar Allah ya baka haƙuri duk wanda Allah ya masa arzikin haƙuri ya mai kyautar da babu irinta kuma ya bahi sinadarin cin nasara a duniya da lahira duk wanda ya fi ka haƙuri to ya fi ka matsa kusa da Allah kuma al'amuransa sun fi warwara a kan naka kuma ya fi samun kan cikin sauƙin rayuwa rayuwarsa za ta yi daɗi za a dinga sha'awarsa wata rana sai na abakar radiyallahu an suna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani irin masu jafa'in nan a wancan lokaci ya zo ya dinga faɗa sai na abakar magana ya dinga faɗa masa bakar magana da zagi da cin mutunci to sai na abakar ya jure ya jure ya jure ko kallonsa bai ba to da aka kai shi makura sai ya ji a zuciyarsa zai mai da martani sai maza da ce haba abakar ya zaka mana haka zuciyarsa ta motsa ba bai faɗa ba ya ce tun da wancan mutumin yake zaginka to mala'iku rama ne suke sauka ta tare da kai mala'iku ne suke sauka amma yanzu zuciyarka ta yi nufin za ta rama su fara ta yi za su koma sama wannan haƙurin da ka ɗauko ka jire shi zuwa ƙarshe Allah iya tare da kai an fahimta wallahu ma asabiri Allah ta'ala iya tare da masu haƙuri aya ta ƙarshe mala ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم Allah ce ma kanin nabi baya dacewa da annabi kamata ga annabi ba an yakun lahu asra ya zamto iya da bursunonin yaƙi su ne asra akwai bursunonin yaƙi a tattare da shi amma hatta yuthkina fil ard har sai ya jika ƙasa ya rina ta da jini shine al-iskan an fahimta shine imamu zamakshari yake fada cikin al-kashaf yake cewa al-iskan shine al-qatlun zari'a kisa marar adadi a kashe su adadi da yawa har ƙasa ta nuna ta jika da jini to sai an yi irin wannan sannan kuma a kama bursunonin yaƙi hatta iza askantumuhum sanat fashidul wasaq har sai kun kashe adadi da yawa sannan kuma ku zo ku dinga kama bursunonin yaƙi to Allah yake cewa baya dacewa wannan kuma suna cikin ayoyin da malamai suke cewa suna cikin mawafakan da Umar bin Khattab lokacin da aka gama yakin Badar an samu bursunonin yaki sai sai na Abubakar sai manzo Allah ya nemi shawara sai na Abubakar radiyallahu anhu sai ce Abubakar ga bursunonin yaki an kamo su a yakin Badar ya za a yi da su sai sai na Abubakar ya Rasulullah qaumuka wa ashiratuka ai mutanenka ne danginka ne ba mutanen maka bane ai duk danginka ne ba za kallu sabila mu ka sake su tafi gidajen su shine shawarar da sai na abakare bayar sai ce Umar me shawarar ka game da wannan bursunan ya za a yi da su sai ke ce manzo Allah ni a shawara ta uku tuluhu duk a kashe su kawai kar a bar daya duk a kashe su sai yake cewa naji shawararka to a lokacin wannan ayar bata sauka ba sai manzan Allah ya ce to shawarar abubakar ba za a ɗauke ta duka ba kai ma umar ba za a ɗauke ta duka ba a sa musu fansa a sa musu jizya ba a sake su haka kawai ba kuma ba a kashe su ba kowa ya je ya nemo abin da zai fahimci kansa domin a ƙara musulunci ƙarfi da abin da ya kama da wannan to Allah ta'ala sai ce baya kamata ga manzo annabi ya kama bursunonin yaƙi a gunsa da yawa har sai ya zama to an kashe adadin kafirai da yawa turiduna ardad duniya yanzu wa'ansu daga cikin suna son tamanin duniya a dinga ba su fansa a dinga ba su jizya suna sakin kafirai yanzu waɗansu ku nufinsu kenan ku duba allah da yake tsawo wa sahabbai yanzu da za a ce a su biya wannan su biya fansa yanzu duniyar kuke so ku kama adadi da ba kuɗi ku sake su kaga ba halarsa kai ba ba har musu kai ba amma allah yake nesantar musu da duniyar turiduna ardad duniya yanzu kudin kuke so na jizyar shi kuke kauna kawai wallahu yuridul akhirah Allah iya nufin ku da gidan lahira can Allah yake so ku san wannan ba wallahu azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima ne sai manzo Allah ke cewa Umar Allah ya sako da aya ta goyi bayan shawararka baya dacewa a kama bursunonin yaki har sai an kashe adadi da yawa daga cikin kafirai an fahimta a kazan nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da al-mashyar wa al-fida min usra badri bayan ya ya shawarci Abubakar da Umar sai ya ce a kawo fansa qabla nuzul hadhihi al-aya amma kafin wannan aya ta sauka yuriduna ayyuhal mu'minuna ardud dunya yanzu kuma su imani duniyar kuke so hudamiha hudam nata wannan abubuwan malhiyat masu masu masu masu wannan dauki hankali masu shagaltarwa yanzu irin su kuke bukata a duniya faruba ma tamiluna ila akhzil fida har kuwa karkata kuce a bada fansa qabla in iskan kafin a jika kasa da jini kuce a bada fansa sai Allah ya ce wallahu yuridul akhirah to Allah gidan lahira yake nufi da ku ay sawabiha as-sabit sakamakon ku tabbatacci walizalika yunshidukum ila ma huwa asbata lako sai Allah yake muku nuni akan abin da zai ƙara tabbatar da kafan ku a cikin addini shine ku kashe su dewa sannan kuma daga baya ku kama bursunonin yaki domin Allah ta'ala iya cewa wallahu azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima ne ai anna Allah yudabbiru lakum al-umura Allah shine ke jijjuya muku al'amura wa huwa qawluhu fi suratul anfal fa iza laqitumul ladina kafaru fadaraba riqab wacce suratul muhammad kenan hatta iza askantumuhum fashidul wasaq fa imaman nan ba'du imma fida'an hatta tadal harbu awzaraha zalika walau yasha'u Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladhina qatalu ko walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum an fahimci wannan sai yudihi mu yuslihu balahu za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah muladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zulubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya yi ga cikin al'amarin mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya samu yi lafiya mu kuma gama da wannan rayuwa lafiya muna adon Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya karfafi imaninmu da mu da zuriyarmu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka bamu da muna mai albarka Allah ta'ala ka mana arzikin haƙuri a wannan rayuwar Allah ka ƙara mana haƙuri da zamantakewa da junanmu ya Allah Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin ya bamu da muna mai albarka guraben da ruwa ya ta'adi da rusau Allah ta'ala ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi inda abin bai je ba kuma Allah ta'ala ya tsare Allah ya sa wannan damuna ta mu karshen ta zama mai albarka mai alkhairi na wa alaikum